خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata sha ɗaya ga watan rabi'ul akhir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da ashirin da shida ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da uku shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na riyadu salihin wallafar babban malami a sheikh abu zakariya yahya bin sharaf annawawi allah maɗaukakin sarki zika malam da rama idan ba manta ba yan uwa wancan sati da ya gabata muna karatu ne dai a cikin kitabul mansurati wal mulah mun kuma tsaya ne a hadisi na biyar za mu tashi hadisi na shida kada dai a manta malam yana ta kawo mana hadisan da suke da alaka da masihar dajjal ne galibi hadisan dujal muke ta karantawa har yanzu yau din ma kuma insha Allah ta'ala akan su dai zamu tashi hadisi na shida a cikin wannan kitabi malai cewa an ummi sharikin radiyallahu anha annaha سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لينفرن الناس من الدجال في الجبال رواه مسلم wannan hadisi an karɓo shi daga ɗaya daga cikin sahabbai mata na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mai suna ummu sharikin ummu sharikin alhafiz ibn hajar a cikin littafinsa a taqarib yake cewa sunanta na gaskiya shine ghaziya ko ghazila shine sunanta na gaskiya ko ghaziya ko ghazila ana irga ta daga cikin mata masu yawan ibada har suna ce mata arrahiba arrahiba mai yawan bautar Allah subhanahu wa ta'ala ana jingina ta zuwa ga kabilar ko dai a banu amir ko banu sa'ad wasu kuma su mata ansariya kamar yadda ya kawo a cikin wacce littafi nasa bukhari da muslim da turmizi da nisa'i da ibn majah duk sarwato hadisanta daga annabi sallallahu alaihi wasallam sahabiya ce mai matukar falala Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda tace ta ji annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya kulu yana cewa la yanfiranna nasu min ad-dajjal lallai tabbas wallahi haƙiƙa mutane za su gudu daga dujal shine layan firanna ko ka ce layan firanna wannan fawon ɗin kai mata kasra ko kuma bidon mi haka ce layan furanna duk ya halatta a larabci ka faɗa wannan nuna inda take ƙarshe nuna taukiri ce a faƙila wanda qablaha lamul qasmi jimla za ku ga an buɗe ta da lamul qasmi wannan la ɗin ta la la ce ta rantsuwa ta kuma ga nuna tauki da afsaƙila shi sa kwaji na fassara muku da lallai haƙiƙa wallahi ƙarfafa magana ce annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yake yi ya ce mutane za su gudu mina dajjal daga dujal waɗanne irin muminai ai wani irin mutane su ne mutanen da suke muminai masu imani wanda sun san haɗarin da dujal ke tattare da shi sun san labarin da annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ya bayar game da dujal da yadda mutane za su yi masa mubaya'a da yadda za a yi imani da shi da yadda zai halakar da mutane da yawa to shi sa wasu daga cikin muminai da sun ji labarin dujal ya bayyana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce za su gudu da kafafuwansu ina za su gudu shine fil jibali za su gudu ne cikin duwatsu nan fi bi ma'ana ala ma'ana alal jibali za su gudu ne su je su hau kan duwatsu kowa ya ɓuɓɓuya saboda guduwa da imaninsa kalmar fi a larabci takan zo wani lokaci bi ma'ana ala fi bi ma'ana ala kaga fi ta dullu ala istila tana nuna ala ta tadullu ala istila ta nuna wani abu a saman wani abu amma fi abin da take nufi shine wani abu a cikin wani abu to wani lokaci sai a zo da lafazin fi amma ala ake nufi kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani Allah maɗaukin sarki ce kissar annabi Musa da kuma fir'auna lokacin da masu dabo ko masu sihiri ne fir'auna suka ga mu'jizar annabi Musa da yake ɗauke da ita tallas da sanda ta haɗiɗiye dukkanin abin da suka sana'anta na tsafinsu da bokancinsu saboda haka sai suka karɓi addinin musulunci a hannun annabi Musa duka suka ce sun imani sai amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Haruna to kanga fir'auna me yace musu law qati'anna aydiyakum ko wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judu'in nakhl wa la tatma wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa kamar da yake a cikin suratul aha kaga fadin Allah madaukakin sarki da yace wala usallibannakum fi judu'in kuma sai na hakika tabbas sai na gicciye ku shine wala usallibannakum at-taklib shine gicciye abu kaga sai ce fi jubu'in a cikin kututturan dabino ko a cikin icen dabino kaga bi ma'ana ala juzu'in ne yawa akan itacen dabino ne ba fi ba so da kalmar fi a nan wajen tana zuwa da ma'anar ala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce lallai mutane za su gudu don tsira da imaninsu daga dujal su je su haye duwatsu su ɓuya har sai dujal ya gama abin da zai ya fita sannan su sauko saboda ba su aminta da abin da zai iya faruwa tsakaninsu da dujal ba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa hadisi na bakwai a cikin kitabin وعن إمران ابن حسين رضي الله عنهما أنكر أودا إمران بن حسيني wanda sahabi ne dan sahabi kuma Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda shi da mahaifinsa kale yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu yace naji manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yana cewa ma baina khalqi adama sallallahu alaihi wa sallam ila qiyam as-sa'ati amrun akbar min ad-dajjal imran ibn husain yace ya ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe na cewa ma baina khalqi adama ai ma ce anan bi ma'ana allazi ma ce bi ma'ana ismul mawsul ai allazi baina khalqi adama dan ka san ita ma a larabci tana zuwa da ma'anoni da dama eh ma da kake ganinta in ka ganta ba ko ina zaka dauki ma'ana guda ɗaya ko fassara guda ɗaya ka dan kara mata ba tana zuwa da ma'anoni da dama tana zuwa a matsayin nafiya mai kore abu eh tana zuwa da ma'anar istifhamiya tambaya tana zuwa da ma'anar mausuliya bi ma'ana allabi tana zuwa da ma'anar bayaniya da yawa da tana zuwa kusan ma'anoni biyar take zuwa da shi a larabci to nan wajen ma bi ma'ana allabi ma'ana allabi baina khalqi adama abinda ke tsakanin halittar annaba adam alaihi salam sallallahu alaihi wa sallam ila qiyami sa'a zuwa tashin alkiyama kun ga daga farkon duniya zuwa ƙarshen ta kenan ko yawwa ko kuma ka ce daga farkon tunda halittar annabi adam ba shi ke nuna farkon duniya ba tunda lokacin da aka halitta annabi adam akwai duniya ina fata an fahimta tunda annabi adam da yayi abin da yayi Allah madaukakin sarki me ya masa sauko da shi ƙasa kawai kaga dama akwai ina din akwai ƙasa dama can Allah subhanahu wata'ala ya halicci ƙasa ya halicci duniya ya zuba duk abin da ɗan adam yake bukata a ciki amma babu kowa a duniyar da yake rayuwa a cikinta babu kowa har sai da Allah maɗaukakin sarki ya halicci annaba adam ya sashi aljanna suka ci ganyen bishiya da shi da matarsa sannan Allah maɗaukakin sarki ya sauko da su ƙasa daman can akwai ta me yasa Allah maɗaukakin sarki ya halicci duniya domin a cikin ilimin gaibin sa ya san akwai halittun da ya sa rayu a ciki ina fata an fahimta saboda ka dama can akwai ƙasa ba wai sai da aka halitta annabi adam bane ko kuma da za a halitta shi sannan aka saudi aka halitta duniya a'a bari ma yadda siyakin ayoyi suka nuna yan uwa da Allah madaukakin sarki ya tashi halittar sammai da ƙasai sai da aka fara halittar ƙasa sannan aka halitta sammai qul la innakum la takfuruna billadhi khalaqa al-arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada kaga sai da aka fara halittar me ƙasa sannan aka halicci sama Allah subhanahu wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce abin da ke tsakanin halittar annabi Adam alaihi salam ila qiyamis sa'a zuwa lokacin da alkiyama za ta tashi annabi ya ce amrun akwai wani al'amari ya kawo shi ne bin na kira litta azimi al'amari mai girma akbara wanda girmansa da fitinarsa da matsalarsa minar dajjal ta fita dujal e ka duba da yadda ake ta bayani game da matsalar dujal da fitinarsa da yadda mutane da yawa za su kafarta su imani da shi amma annabi ya ce akwai abin da yake ya fi dujal matsala akwai fitina da ya ta zo ta fita dujal matsala annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka kuma abin ba makawa sai ya zo shi yasa babban malami ibn hajar asqani a cikin fatahul bari nashi yace abu abu nu'aym al-asfahani a cikin littafin al-hilyat al-awliya ya kawo lokacin da yake tarjamar yake tarjamar ɗaya daga cikin sabbin hassan ibn atiyya sai kawo wani hadisi daga shi Hassan ɗin da yake cewa la yanzu min fitnati dajjali illa yi ashara alfi rajulin wa saba'ati alafi mar'a yace babu wanda zai kubuta duk yawan mutanen duniya babu wanda zai kubuta daga fitinar masihar dajjal sai mazaje dubu goma sha bakwai afon dubu goma sha biyu isnai ashar alf maza dubu goma sha biyu mata kuma dubu bakwai kawai su kaɗai ne dujar ba zai iya ruɗa ba to malam ibn hajar da ya kawo wannan kissa sai ya ce wa hadha la yuqalu min qibali ra'ayi yace kaga irin wannan ba a faɗa sa da ra'ayi tunda abu ne na gaibu abu ne da zai zo a gaba duk abin da aka ce a gaba zai zo idan ba Allah ne ko manzon sa sallallahu alaihi wasallam suka baka labari ba ta yaya za ka iya sani babu to sai ibn hazar ke cewa kaga irin wannan labari to labari ne da ba a faɗan shi da ra'ayi yace fa yahtamilu an yakuna marfu'an arsalahu za ta yiwu cewa hadisin ya zo ne a matsayin marfu'i ya zo ne a matsayin marfu'i amma shi sai sai irsalinsa wa yahtamilu an yakuna akhadahu an ba'd al-kitab yace kuma za ta yiwu a ce ya samu labarin ne daga wasu daga cikin ma'abuta littafi sune yahudu ma'ana isra'iliyat kenan eh saboda haka dai asar ne wanda malam abu ne ya kawo shi a cikin littafinsa na hilya yahtamilu siha wa yahtamilu ghairar siha komai zai iya yiwa akan isnadin illa iyaka ce dai babban abin da ya kamata mu kalla hadisin yan uwa shine lallai annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi ya gaya mana cewa tsakanin halittar annabi adam alaihi salam da busa ƙaho tashin alƙiyama kenan akwai fitinar da take mafi girma daga dujan illa ya kace mace addu'a Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga fitintunu ma zahara min hawa ma batana wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabul fitan nasa hadisi na takwas a cikin wannan kitabi wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu wannan hadisi an karɓo shi daga babban sahabi abi sa'id al-khudri Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda qala yace yakhruju ad-dajjal annabi yace an annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace yakhruju ad-dajjal annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace dujal zai fito lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara lokacin fitowarsa ta yi to zai fito cikin mutane ya yi abin da zai yi fitowarsa karan farko ibn hajar al-asqalani a cikin fitowar bari na shi ya kawo wata magana da take cewa farkon fitowar dujal zai yi da'awar nagarta ne kawai ma'ana zai yi da'awar shi bawan Allah ne nagartacce masanin Allah sai ya ja hankalin mutane ya rudu mutane da wannan mutane sun yadda da shi sun bi shi to daga baya kuma sai ya da'awar annabta sai ce shi annabi ne eh sai mai wasu daga cikin mutane su fara cewa a a a to akwai matsala eh akwai matsala don kun san annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace alkiyama ba za ta tashi ba har sai an samu mutum talatin kowanne ɗaya daga cikinsu kuma zai da'awar shi annabi ne sai an samu mutum talatin dajjaluna kazzabuna yaz'umu kullu wahidin minhum annahu nabiyyu kowanne ɗaya daga cikinsu zai riya cewa shi annabi ne daga cikin annabawan Allah to malamai suka ce wannan hadisin na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi la yufidu al-hasr baya nuna takaice adadin mutanen da ya su da'awar annabta daga talatin dan daga lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma mutum nawa aka samu wasu da'awar annabta an samu da yawa sosai wanda suke da'awar cewa su annabawa ne eh an samu tun daga kan irin su musailama eh duk ga su na musailamatul kazzab ba na'am eh su sajaba ita wannan ita wannan ma'aimata ce ma hadda mace a cikin masu da'awar annabta eh shi ne ɗaya daga cikin mawakansa yake cewa su dai sun shiga uku ce kowa annabin sai na zuwa namiji amma su sai ga su tasa annabiya ce sai ga su an turo musu mace ya ce su wannan rabansu ya taɓe gaskiya ka san mawakan laraba in suka maka maka zambo to sai a hankali to haka ibn hajar ya ambaci wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu labari ce dujal zai fito da ƙarshe kuma kamar yadda ibn hajar ya ambata bayan ya da annabta kuma sai zai ce kuma shi Allah ne gaba daya to shikenan idan ya fito fa yatawajjahu qibalahu rajulun min almu'minina sai wani mutum daga cikin mu'minai ya tinkari inda dujal yake gadan gadan ya tafi ya je zai shiga cikin rundunar dujal wani mutum daga cikin mu'minai فتلقاه فتتلقاه المسالح مسالح الدجال سي askarawa ko zaba ko irin masu tsaro na dujal su ne almasalih wasu malamai suka ce abin da ake nufi da almasalih su ne wanda suke a gabar runduna wanda suke na gaba kuma ɗauke da makamai wanda duk abin da zai faru su za su fara gani su fara sani idan abin da ya kamata a tsinkayar da kwamanda ne ko shugaba sai su sauri su je su sanar da shi suna ke ce musu almasali suka ce an ce musu almasali ne saboda li'annahum musallahuna saboda tana dauke da makamai as-salah ko as-silah shine me makami kenan as-silah shine makami aka ce musallih shine wanda yake dauke da makami al-musallihuna wanda suke dauke da makamai to irin waɗannan mutanen na gaba sai su tare wannan mumini su hana shi ƙarasawa fa ya na lahu sai su ce da shi ila aina ta'amidu ai ila aina taqasidu ina ka nufa ina za ka je fa ya sai ce a'amidu ila hadha alladhi kharaja zan je wajen wannan ne da ya fito fa ya na lahu sai su ce da shi awa ma tu'minu bi rabbina shin baka imani da ubangijin bane kake cewa wannan da ya fito Allah namu guda kake cewa wannan da ya fito shin ba ka yi imani da shi ba ne saboda daga jin magana kai kasan akwai akwai wani abu ko eh a ce na ka ji sai ce wajen Allah zai ji amma sai ce wajen wannan da fito Allah zai kharaja ko sunan sa ma bai faɗa ba akwai tahqiri da tadlili a ciki akwai kaskantarwa a ciki to sai suka fahimci inda ya dosa sai suka tambaye shi awa ma tu'minu bi rabbina shin baka yi imani da ubangijinmu ba fa yaqulu sai wannan mumini ya ce da su ma bi rabbina khafa'un sai ce mu ubangijinmu ai ba shi da wasu abubuwa da yake yinsu a ɓoye komai na ubangijinmu a zahiri yake a fili yake amma kana kallon dujal da siffofinsa ka san makareci ne amma ubangiji yana ɗauke da siffofi maɗaukaka kuma komai nasa ayyukansa a fili suke a zahiri ce ubangijinmu ba haka yake ba fa ya ƙulu na sai su ce a haka ka zo har inda ubangiji yake ka gaya masa magana ce sai su ce uku tulu ku kashe shi ku kashe shi kun san dama idan aka kasa aka kasa baka hujja sai a ce a dake ka idan kuna tattaunawa da mutum musamman tattaunawa ta ilimi ta karatu idan ya gaza baka hujja ko ya gaza tare ka da dalilai na shari'a sai ya ce to ai fada eh sai ya fara ɗura-ɗuran ashar ba haka bane eh ce kar a basu su karatu a da ai duka haka suke yi dama eh uqtuluhu kamar yadda kamar yadda suka faɗa suka ce ku kashe shi fayaqulu ba'dhum li ba'd har za su far masa sai sashin su sai sai ya gaya wa sashi wasu daga cikin sai su faɗa wa sauran masu zafin zuciya 'yan gaggawa sai su ce musu alaisa qad nahakum rabbukum an taqatulu ahadan dunahu shin ba ubangijinku ya hana ku kada ku ƙara kashe wani ba shi ba kada ku ƙara kashe wani dunahu ba shi ne zai kashe shi ba abin nufi dujal ya ba su ya ba su instruction cewa kada su ƙara kashe wani ba da saninsa ba an fahimta ko da ba shi zai kashe shi ba ya bada shi zai bada umarni a yi mai a yi kisa shine abin da ake nufi yace saboda haka sai suka sai suka gaya wa junansu suka tunatar da su magana Allah su shine dujal cewa shin ba ubangijinku ya baku umarni akan kada wani ƙara kashe wani ba tare da saninsa ba sai waɗanda suka tasa wa za su yi kisan sai su ce kwarai da gaske saboda haka fayan na bihi ila dajjal sai su kama wannan bawan Allah wannan muminin sai su ce to mu je wajen dujal kenan eh sai a tafi da shi wajen Allah su saboda haka yanzu gashi na an rike shi an ci kwikwiye shi an ci kugunsa an tafi da shi za a kai shi wajen dujal fa idza ra'ahu al-mu'minu wannan mumini yana zuwa ana shiga da shi cikin tawaga dujal yana hango dujal daga nesa kala sai ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inna hadha dajjal alladhi zakara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce tabbas hakika wallahi wannan shine dujal din da manzon Allah ya ba mu labari sallallahu alaihi wasallam ya aka ya gane siffofinsa siffofinsa ya gan shi da siffofin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa na farko zai gan shi mai da ido ɗaya ko idansa guda ɗaya na dama ya shafe babu sai guda ɗaya sannan nan a goshinsa an rubuta kafirun wata rawa kuma ta ce an rubuta kafin fa'un ra'un an fahimta to yana gani yana duba goshinsa sai ya gani tunda shi mumini ne sai Allah madaukakin sarki tsinka da shi sai ya ga wannan rubutun da ke cikin goshin dujal so da yana gani sai ya yi kuwa ya ƙara yadda ya ƙara yaƙini ya ƙara imani ya ce ya ku mutane wannan wallahi shine dujal ɗin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bada labari kaga amfanin karatu kenan ko yawa an baya karatu ya ba zai sani ba yawa sai dujal ɗin ma ya fito ya ɗauka wani wali ne ya bi shi ba haka bane shi ne abin da na ga muku wancan karan ai wallahi sai ɗauka wani wali ne yanzu yanzu irin wanda suke fitowa 'yan damfara a ce suna mafarki da annabi suna ganin annabi yana zo musu yana ba su abin nan kuma sai mutane su rinka cewa bawan Allah eh bawan Allah in ka ce in ka ce ba daidai bane sai a ce wai me yayi a wajen Allah ba zai yiwu ba babu abin da ba zai yiwu a wajen Allah ba amma a tambayar da ake shine shin yayi din an gane adama Allahu ala kulli shay'in qadirun ba haka bane to amma abin da ake tambaya shin abin yayi yiwu ba wanda yake inkarin Allah ba zai iya komai ba amma wai sai mutum ya kwanta ya bacci shi ba a san shi da nagarta ba ba a san shi da malanta ba ba a san shi da neman ilimi ba ba a san shi da duk wani abin da zai sa Allah madaukakin sarki wa mutum wani abu na karama ba wani ma mutumin banza ne kawai sai ya bacci ya tashi cewa ya ga annabi wani kuma ya ce annabi ma a fili yake zo masa sallallahu alaihi wasallam si magana yanzu kuna ganin wata mata da take ta kun ganta ko me cewa annabi yana zuwa mata dan Allah ku kalli ku kalli irin wannan rashin hankali wai annabi yana zuwa mata kuma wai saboda dole basira mutane wasu yadda wai da gaske ne wai baiwar Allah waliya kai me yasa bai zo maka ba saboda Allah wallahi abubuwa ne zaku sai ku ga mutum ma yana da koya basira take bai kamata a ce na da irin waɗannan tatsuniyoyin ba wallahi bai kamata ba kai amfani da hankalinka mana ga sayyidina Abubakar Siddiq ga sayyidina Umar ga sayyidina Uthman ga Aisha na Fatima duk sirrata sun koma ga Allah ba su taba cewa annabi ya zo musu ba akwai wanda ya taɓa cewa a cikinsa ya ga annabi babu babu duk kusancin na na ma da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi har ta koma ga Allah ba ta taɓa cewa je ai baba ya zo mun gaisa ba ballantana ta ce ya ba ta wani sirri na musamman wanda bai ba kowa ba amma kai kawai da ka zo a ƙarshen duniya duniya ta kusa ƙarewa ka zo a Najeriya saboda Allah saboda Allah kawai mutum ya ce wai yana ganin annabi kuma abin abin takaici shine wai yana ganin annabi a fili kuma ba shine abin mamaki ba wanda ya sai da su ce wai sun yarda da shi wai gaske ne wallahi su ne abin takaici Allah shirye da mu to kaga kai in kana karatu kana jin wannan kasan tatsuniya ce so da in kana karatu insha Allah ta'ala da dujal ya zo ka kalle shi zaka gane shi zaka ce hadha ad-dajjal alladhi akhbarana rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu eh shi ne dujal ɗin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba mu labari game da shi saboda haka sai ya faɗi wannan maganar fa ya amuru dajjalu bihi sai dujal ya umarta da wannan mutumin fa yushabbihu shine sai a shimfidar da shi a ƙasa ai yumaddu ala batnihi sai a kama hannunsa kafafuwansa guda biyu haka da hannunsa guda biyu haka sai a kwantar da shi a ƙasa haka cikin sana yana taba ƙasa shine fa yushabbihu eh rubuta suke a kwantar da shi a ƙasa haka a shimfida shi fayaqulu sai ce khuduhu wa shujjuhu ku kama shi ku dake shi ashajju shine darbun fil ra's wal wajh dukan da za a yi wa mutum a fuska ko a ka kuma kansa ya tsage ku fuskarsa ta tsage eh shine ka san shi balarabe kowace irin kowanne irin rauni akwai sunansa a wajensa idan aka daki mutum fatiya fatarsa ta tsage akwai sunan raunin idan aka daki mutum ya shiga cikin nama akwai sunan raunin idan aka daki mutum kashi ya tsage shi ma akwai sunansa saboda kuma kowane akwai irin diyar da za a biya masa a cikin addinin musulunci ka'idar musulunci idan ka daki mutum misali ka samu adda ka sari mutum ya kasance iya namansa ka fasa kawai bai taba kashi ba akwai diyarsa akwai sunan raunin duk annabi ya faɗe su a cikin hadisi ko da bulugul maram ka je ka ɗauka ka duba littafin isashi duk zaka gani ya kawo hadisai da dama idan ka sari mutum da adda saran ya wuce ya taba kashi to nan ma akwai irin diyar da za a biya to ashajju shine dukan da aka yi wa mutum ko saran da aka yi wa mutum a ka wanda wurin ya tsage jini ya fita to dujal ya ba da umarni a da wannan mumini irin wannan duka kawo kai masa duka kenan ko yawwa wa yusa'u zaharuhu wa batanuhu darban saboda haka saka shimfiɗa shi suka yi ta dukan bayansa da cikinsa eh suka dake shi duka fa yaqulu bayan ya daku sosai sai dujjal ce a rabu da shi zai mai tambaya kamar yadda ake kamar yadda jami'an tsaro suke wa mutum ko idan ana so a tatsi labari a wajen ka sai a dake ka sai an dake ka sai a ce goban shi zaka amsa eh sai zaka amsa kaga wani idan ya da ku ya ga zai mutu sai ya ce me eh sai ya amsa to irin wannan dujjal ya sa aka yi masa bayan an dake shi ya da ku fa yaqulu sai dujjal ce da shi awa ma tu'minu bi hayan zai baka imani da ni ba kana na akan bakakka fa yaqulu sai wannan mumini ya da ku an masa jinajina sai ya ce antal masihul kazzab ce kai din ne dai mai shafaffiyar mara albarka sannan kuma makareci kai ne dai almasihu wanda yake albarkarsa ta shafe ba shi da albarka sannan kuma alkazzab wanda yake mai yawan karya ya faɗa haka to dujal a lokacin kuma sai ya fusata fa yi umaru bihi sai umarta da shi فيؤشر بالمنشار مما فرق مما فرقه حتى يفرق بين رجليه sai umarni da shi sai a kawo zartu shine alminshar zartu da ake yanka katako da shi shine fayu usharu ko bitahfi fayu usharu ko fayu usharu duk za ka iya faɗa saboda haka sai a yanka shi da zartan nan min mafraqihi daga tsakiyar kansa shine mafraq tsakiyar kansa haka a sa a seta saboda haka sai a rinka yankawa ana gigarawa zarto ana yanka shi hatta ya fariƙa ko hatta ya faraƙa bainar jilaihi har sai an kawo an tsaga shi tsakankanin kafafuwansa idan aka tsaga shi aka zo tsakankanin kafafuwansa ba shi kenan ba an raba shi nawa kenan biyu to sai an masa wannan annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce wannan muminin abin da zai masa kenan za a sa zarto a tsake kansa a tsaga sai ya zo ƙasa nan ɓarin ya faɗi nan gefen nan ɓarin ya faɗi nan gefen haka za a yi masa sun mai yamshi dajjalu bainal qita'ataini sai dujal zai ya wuce ta tsakiyar wannan yanki na mutumin guda biyu nan ɓarin da ya faɗi da nan ɓarin ta tsakiyar sai dujal zai ya wuce ta nan sun mai yaqulu lahu sannan sai ya ce da wannan mutumin da aka yanka biyu kum tashi fa yastawi qa'iman kawai sai tashi ya haɗe ya dawo yadda yake kamar ba a masa komai ba ‘yan uwa na fahimta yawwa sun mai ƙuru lahu sannan sai dujal ya ƙara cewa da shi a tu'uminu bi yanzu fa tun da ka mutu ka dawo ta yi imani da ni fa ya ƙuru sai ce mazdattu fika illa basiratar wallahi babu abin da na ƙara samu game da sha'aninka sai ƙarin basira game da cewa kai makareci ne yanzu ma na ƙada na mutum ne yanzu na ƙara tabbatar da cewa kai cikakken makareci ne sun mai ƙulu sannan sai shi wannan mutum kuma wannan mumini sai ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane innahu la yaf'alu ba'di bi ahadin minan nas ku kwantar da hankalinku dujal ba zai ƙara aikata wani makamancin abin da ya mun ba kuma ya yanka ni ya kashe ni na tashi to daga kaina ba zai iya ƙara yi wa wani irin abin da ya mun ba Allah maɗaukin sarki ba zai ƙara ba shi dama ba e ni ya mun na ƙarshe kenan fa ya akhudhu dajjalu li yadhbahahu sai dujal ya kama shi zai yanka shi e ya kama shi duk mutane suna kallon fa wanda a gaban mutane ake wannan sai ya kama shi ya ɗauko wuƙa zai yanka shi fa yaj'alu Allahu ma baina raqabatayhi ila tarqwatihi nuhasan sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya tsakanin daga kafaɗarsa nan wajen zuwa wannan ƙashin nasa shine a tarkuwa a tarkuwatu wannan ƙashin wannan ƙashin suwan guda biyu na nan guda biyu na a tarkuwa ta ni kenan guda biyu da wannan da wannan za ku gan kowa yana da su idan mutum bai ƙoshi ba za ga sun fitowa eh kaga mu din namu da a wajen suke da yake ba mu ƙoshi sosai ba amma in kana da ƙiba za ga yawa in ka ci abinci da za gaba a ganin su ko to na ƙasusuwan saboda haka sai Allah maɗaukin sarki ya sanya tsakanin kafaɗarsa da wannan ƙashin na nan sai Allah ya sanya nuhas shine dalma dalma sai kasance idan zai yanka shi fatarsa ta zamto kamar dalma dalma ya ta yanku ba za ta yanku ba saboda haka sai gigara yake ya yanka ya yanka ya kiyan kuwa saboda ya gaya musu zaman Allah maɗaukin sarki ba zai ƙara sallaka shi akan wani mumini ba kuma saboda ka yayi yayi ya kashe shi ya kasa Allah maɗaukin sarki ba zai bashi dama ba fala yastati'u ilaihi sabilan ba zai samu dama zuwa gare shi ba ba zai iya kaiwa zuwa gare shi ba fa ya'khudhu bi yadayhi wa rijlaihi fa yaqdhifu bihi sai ya kama hannayensa da kafafuwansa haka ya masa irin irin talintalin ina haka sai ya jifa da shi zuwa cikin wutarsa ba da ya yi yunkurin kashe shi ya kasa ba to ai ga wata nan bare shi a cikin wuta to haka sai ya kama kafafuwansa da hannayensa sai ya jifa da shi cikin wuta fa yahsabu nasu annama qazafahu ila nar sai duk mutanen da suke wajen su dauka cewa ya jefa shi cikin wuta shikenan subhanallah ya jefa shi cikin wuta amma me zai faru wa innama ulqiya fil jannati annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce amma al'amarin ba haka yake ba ya jefa shi ne cikin aljanna eh kun san wutar dujal dama ita ce aljanna ko wanda ya shiga wutar dujal ya shiga aljanna fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da yazo nan wajen hadha a'zamu an-nasi shahadatan inda rabbil alamin wannan shine mafi girman mutane ba da shaida a wajen Allah madaukakin sarki saboda ya ba da shaida ta gaskiya a gaban dujal wanda yake makiyin Allah sannan kuma ya san shaidar da zai bayar ita sai ya ta bayar zuwa a kashe shi amma duk da haka bai fasa bayarwa ba ya tsaya ya ba da shaida akan dujal makareci ne aka aka dake shi karan farko ya ba da shaida ta gaskiya aka kashe shi ko ya dawo ya ƙara ba da shaida ta gaskiya duka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce to wannan shine mafi girman shaida da wani zai bayar a gaban Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisi imam muslim fitar da shi wa rawal bukhari ba'abahu imam al-bukhari ya rawaito wani sashi daga cikin hadisin shi ruwaya bukhari a yadda take imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul fitan nasa da kusan ma'anarsa daga sahabi abi sa'id al-khudri Allah ƙara masa yarda yadda ruwaya bukhari take yace shine ya'ti dajjalu وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce dujal zai zo bayan Allah subhanahu wata'ala ya haramta masa shiga duk wani layi ko lungu da ke cikin garin Madina ba zai iya shiga ba kamar yadda makaranta a baya fa yadkhulu ba'd as-sabbakh allati talil Madina so da ka sai ya shiga kamar yadda muka bayani wani lungu ko wani sako ko wannan wajen kasar da muka bayani kasa ce ta gishiri gishiri a nan zai je tsaya duk wanda madina a duk wanda Allah madaukakin sarki kaddara zai fito daga cikin madina zai fito ta wajen dujan fa ya kharuju ilayhi yawma idhin sai rajulun wa huwa khairun nasi a wannan rana sai wani mutum daga cikin garin madina ya fito zuwa ga dujal aw min khiyarin nasi daga mafi alkhairin mutane ko daga cikin mafi zababbun mutane fa yaqulu yace masa ashhadu annaka dajjalul ladhi haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hadithahu yace da dujal kal irin dujal ya masa cewa na shaida kai ne dujal din da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake ba mu labarin sa fa yaqulu sai ce ara'aytum in qataltu hadha thumma ahyaytahu hal tashukkuna fil amr yanzu kuna gani sai kalli mutanen da suke wajen gaba daya sai ce yanzu kuna kallo ko kuna gani idan na kashe wannan da ya zo yake mai inkari na kuma raya shi za ku imani da ni kun ji dalilin kashe shi din ko yawwa kun ga ruwayar musulun ba ta nuna wannan ba amma ruwayar bukhari ta nuna cewa abin da ya sa ya kashe shi da ya masa inkari kamar tahaddi yawa mutanensa cewa idan na kashe shi na raya shi za ku imani da ni fa yaquluna la tasdi masa a'a fayaqtuluhu sai ya kashe shi thumma yuhyihi sai ya raya shi kaga kawai ita kuma wannan ruwa abin da tace sai ya kashe shi ya raya shi ba faɗi yadda ya kashe shi din ba ko ita kuma wata ruwa ita ta nuna yadda ya kashe shi din da yadda ya raya shi din fayaqulu sai ya ce wallahi ma kuntu fika ashaddu basiratin min min al-yawm yace ban ƙara samun tsananin budewar ido game da kai ba sai yanzu da ka kashe ni na dawo fa yuridu dajjal ay yaqtulahu fala yusallatu alayhi sai dujal yayi ya yi attempting ɗin kashe shi karo na biyu sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fala yusallatu alaihi ba za a sallada shi a kansa ba ba za a ba shi dama a kansa ba balita almasalihu almasalihu abinda ake nufi almasalihu shine humul khufara wal tala'iu shine al khufara wanda suke zama ko suke tsayawa a gaban runduna wat tala'iu da wanda suke tsinkayo labari su suke fara hango abin da ya kamata a hango su je su kai labarin abin da ya kamata a kansa kamar da na gaya muku ne hadisi na tara a cikin babin wa anil mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu qala an karbo wannan hadisi daga babban sahabi mughira dan shu'ba Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda qala yace ma sa'ala ahadun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam anid dajjal akthar mimma sa'altuhu al-mughira ibn shu'ba yake cewa babu wani daga cikin mutane daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake tambayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi game da dujal fiye da yadda nake tambayarsa duk cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi in ji mughira babu wanda yake ni yawan tambayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi game da dujal shi mutum ne mai yawan tambayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi game da abin da ya shafi sha'anin dujal wa innahu qala li yace wata rana sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace da ni ma yudurruka to wai me yake damun ka ne game da dujal me zai cutar da kai game da dujal kana yawan tambayar sa a cikin ruwa muslim kuma ce masa ma yansibuka minhu menene zai gajiyar da kai game da shi ne menene yake alaka ka da dujal da kake yawan tambaya game da shi qultu sai mughira yace sai na ce annahum yaquluna abin da yasa wani labari na jini ya rasulullah game da dujal mutane suna cewa kun san duk wani abin da yake na zahiri zaka samu akwai labarai na kanzon kurege kuma a kansa eh akwai wasu yan tatsuniyoyi da akan kirkiro kuma sai a jingina eh sai a faɗa sai ka samu wani abin gaske ne amma kuma an ƙara wasu abubuwa akai yace to ai sun kasance suna cewa ni inna ma'ahu jabal khubzin wa nahara ma'in ai mutane suna cewa ya rasulallah dujal yana tare da jabal khubzil dutse na gurasa me yake nufi da wannan tarin turin gurasa tsayinta kamar dutse ko girmanta kamar dutse an gane a ce gurasa an ta ɗora wata akan wata an ta ai an san dalage ko to dalage ɗa kaga ai asali mai ce ba gyaɗa ba ce amma an ce mata dala ne saboda ta yi kama da dala saboda yawanta ko to haka za a yi dalar gurasa ina fata an fahimta yace to abinda mutane suke faɗa kenan akwai dalar gurasa a da dujar zai zo da ita ma'ana dujar zai zo da abinci kenan sannan kuma wani harama in zai zo kuma da ƙorama ta ruwa a cikin ruwa muslim cewa yi ma'ahu jibalun min khubzin wa lahmin wa nahari ma'in zai zo a tattare da shi akwai jibalu khubzin akwai dala ta me ta gurasa ta abinci sannan wa lahamin da kuma nama kaga ba gurasa ce kadai ba har da nama duk dujar zai zo da su wa nahari ma'in ko wani hari min ma'in da kuma ruwa ko korama wacce take dauke da ruwa a cikinta zai wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan tambayar qultu a qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce masa huwa ahwanu ala Allah ta'ala min zalika yace to a wannan abin da ka tambaya yafi sauki a wajen Allah subhanahu wata'ala sama da haka ma'ana Allah madaukakin sarki ya bawa dujal dalar abinci ko ƙoramar ruwa me mai wahala wajen Allah akan wannan babu yanzu dujal ya kashe mutum ya raya shi ya fi wahala ko kuma samar da abinci ai kashe mutum da raya shi ya fi ba haka ba ne yanzu misalin da zan baku shine ko 'yan dabo 'yan rufa ido da Allah ba sa yin abinci suna yin abinci ban sani ba ko yanzu suna yi dadai na san akwai masu zuwa irin su tara mutanen suna rufa ido ba a yi ko ana yi eh ba dai a zuwa ne kawai ni kana an taɓa yi wani lokaci a gabana wani irin anan bakin gidan zu wajen gidan manan da ku son suna taruwa a wajen ku da ana yi wanda zai isa na kusan shekara 20 da wani abin da suka ci a baya ana yi ya samu ta katuwar fanteka ba komai a ciki wala duk mun gani ba komai a cikin fantekar sai ya ɗauki wani farin kyalle sai ya rufe ta kawai sai haka da hannunsa sai ya ce alkaki sai haka sai ya zuba sai ce na kiya sai zuba a ciki duk kirawo abubuwa wallahi da ya bude sai ga su da yawa a ciki sai ga su a ciki kuma ba mu ga lokacin da ya zuba ba dan muna kallo ba mu ga lokacin da ya zuba ba wallahi wannan a gaba na akai har ya dauki ɗaya daga cikin abincin ya ba wani daga wajen yace zo ya kira wani yace ci ya ci sai da ya fara ci ni sai ya ce kashin kashin shanu kake ci wallahi wannan a gaba na aka yi shi sai da ya fara ci yana ta ci da ya ce kashin shanu kake ce sai tun da tauna sai yake ke astaghfirullah Allah kiyaye to abinda da nake so in kai mu zuwa gare shi kaga in dan dabo zai iya samar da abinci irin wannan ta hanyar rafa'ido tunda rafa'ido ne tsafi ne kawai tsafi ne wannan tuk wannan wannan langar da aka da muka ga babu a ciki dama akwai abin a ciki akwai abin a ciki kawai an yi siddabar ne ta yadda kai idan ka ba zai gani ba ya ka ganta empty duk suna yi suna yi to kaga samar da abinci ya fi sauki sama da a ce an kashe mutum an raya shi saboda ka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wannan abu ne mai sauki a wajen Allah madaukakin sarki ya bashi damar yin haka ba wannan abu bane ma'ana idan aka ce dujal a cikin abubuwan zai zo da su akwai abinci ba laifi ba ba zai zama magana ƙarya ba abinda annabi yake gaya masa kenan ma'ana zai yi tunda dama yana da me yana da korama yana da ƙorama kaga mutumin da ya samar da ruwa samar da abinci ba zai zama sai abu mai wahala ba wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim a suka fitar da shi wa an anas radiyallahu anhu qala wannan hadisi an karbo shi daga Anas dan Malik Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Anas yace annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace ma min nabiyyin babu wani annabi daga cikin annabawan Allah إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب فاتي سيا غرغد الأمة يا فدكر ده الأمة game da الأعور game da wani mai ido daya al-kazzab kuma makareci tataccen makareci duk wani annabi daga cikin annabawan Allah da Allah subhanahu wataala ya aiko sai Allah subhanahu wataala ya umarce shi ya fadakar da mutane akwai wani fitina akwai wani bala'i da yake tinkaro su shi ne mai wani mutum da zai bayyana mai siffa guda biyu siffa ta farko al'awar shi ne mai ido ɗaya kenan in ka ji an ce a'awar mai ido ɗaya sannan kuma al-kazzab mai yawan ƙarya ala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce innahu a'awar ku saurara lallai fa shi dujal da muke bayani a kansa mai ido ɗaya ne wa inna rabbakum azza wa jalla laysa bi a'awara shi ko ubangijinku subhanahu wata'ala ba bi ido ɗaya bane ina fata an fahimta sai ce maktubun baina ainihi ko baina ainihi haka ne an rubuta a tsakankanin idan dujal tsakankanin idansa guda biyu haka an rubuta a tsakiya kafun fa'un ra'un me kenan kafara ya kafarta ruwa bukari kuma ta ce wa inna baina ainihi maktuban kafirun haka rawar bukhari ta nuna za a rubuta tsakankanin idanuwansa mai za a rubuta shine kafiri kafiri ruwaya ta ce sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce ya qara'uhu kullu muslimi kowanne irin musulmi zai iya karanta wannan wata ruwaya ta ce kullu man kariha amalahu duk wanda baya son aikin dujal akwai imani a zuciyarsa yake kyamar abin da dujal yake zai iya karanta abin da ke tsakankanin idan dujal na kafiri wata ruwaya kuma ta ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce ya qara'uhu kullu mu'minin katibun wa ghairu katib يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب kowanne mumini zai iya karanta abin da yake jikin abin da yake tsakankanin idan dujal na kalmar kafirci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ya iya karatu ko bai iya karatu ba ma'ana ba abu ne na karatu ba kenan ko malamai suka ce Allah maɗaukakin sarki zai ba wa kowanne irin musulmi in dai akwai ƙwayar zarra ta imani a cikin zuciyarka zai baka basira a lokacin ka fahimci abin da aka rubuta ina a goshin dujan ko baka iya karatu ba saboda Allah madaukakin sarki ga dama hakan ta kasance yadda ka ga imani Allah madaukakin sarki yake haska gashi ga wanda ya ga dama ba haka bane yanzu bari baku misali kalle yadda duniya take tafiya akwai wanda zaka ga a mataki na sanin duniya duk inda sanin duniya take a duniya ya kai kololuwa idan a kere-kere ne akwai wanda zaka ga ya kai matsayin professor amma saniya yake bautatawa ba haka ba ne za ga wani ɓera yake bata wani ma ba shi da addinin kwata-kwata akwai wanda za ka ga ya kai matakin ƙololuwa a fannin likitanci a fannin medicine amma sai ka samu katon arne ne wuta yake bautatawa to da Allah ina basira ga mutumin da yake ɗaukar kansa a matsayin wayayye ya kai matuƙa wajen wayewa amma ya zo ya tsuguna yana wata ne ya sujada tsakani da Allah wannan babu hauka a ciki akwai hauka amma an ka shigo cikin musulmi sai ka samu mutumin da ko makarantar boko bai taba zama ba amma Allah ya haska zuciyarsa da me da musulunci to wannan ganin damar Allah madaukakin sarki ne to haka Allah madaukakin sarki zai ga dama a wancan lokaci duk mutumin da yake akwai imani a cikin zuciyarsa ka iya karatu baka iya karatu ba da ka kalli dudar sai ka karanta kafirun shi rubutun da karatun wa yake sa mutum ya iya Allah madaukakin sarki kalli kwalan mutane yadda suke wani sai a ta biya masa karatu a biya a biya a biya sau ɗari amma wallahi an ka ce biya maka sau ɗari ba zai iya ba ba haka ba ne haka ne eh shine laraba suke ce masa balidi kenan balidi haka ola take ba yadda ta bayar da zaka yi da shi eh wani kuma sau ɗaya sau ɗaya ka karanta wallahi shi kenan kana karantawa ya shiga ya shiga yadda ake yadda ake bayani wala irin su Imam Shafi'i alaihi rahmatullah Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i alaihi rahmatullah aka ce irin Imam Shafi'i olosu idan suna karanta nan pejin sai dai su rufa nan saboda in suna karanta wani din ba shi da yake inda ba shi su karanta ba shi ma shiga olosu yake yan uwa eh magana brain kenan irin irin tazo komai dauka yake amma akwai wanda shi sai kaga sai ai tai wannan kwallo yadda in ka kalle shi sai kaga maybe structure din sa yadda yake ya fi ka can gani ya fi ka kyan komai amma kuma ba ya iya karatu ba haka bane kwakwalwar Allah maɗaukakin sarki ya canza da taka da tasa ba iri ɗaya ba ce eh shi sa kaga irin waɗannan idan da yawa daga cikin iyayen za su gane irin waɗannan sai aka yi su kasuwa kawai shine abin da ya kamata eh shine abin da ya kamata idan aka aka yi karatun an yi karatun an kashe kuɗin makaranta ya ki iyawa to sai a samu wani field wanda ba na karatun ba sai a sashi a ciki maybe idan aka kashe sana'a kuma sai ga ƙwararre ne anan Allah dan yadda Allah yake wa mutane galibi babu da kiki a cikin mutane wani dakikan da tasa ta karatu ce shi ba zai iya ba inda ka ce za a fara karatu to yanzu ga fara bacci wani da gaske imamu suyuti abdurrahman suyuti mai littafi al-itqan fi ilmul qur'an kowa sai imamu suyuti duk wani fage da ka sani na ilimi na karatu ba fagen da bai rubutu a kansa ba malami ne da sunan malanta bi ma'anar kalima malami ne ya kai malanta ya ce shi babba abin da yake wahalar da shi a duniya guda ɗaya shine lissafi ya ce da ya fara ɗaukar ɓangaren lissafi sai zai kama ɗora masa wani ƙaton dutse a kansa sai sai ya ajiye kawai sai shi sa ba shi da la haza lahu fil hisabi ba shi da rabo a cikin lissafi haka mutane suke shi sa an ka gwada mutum a ɓangaren karatu ya kasa neman masa wata sana'a na kaje ka ce aje a koya masa maybe kaga ya zama oga wallahi a inda yake koyarwa ba haka bane maybe kai shi kasuwa maybe nasibinsa a nan yake akwai wani bawan Allah da muke irin wannan hirar da shi sai ke cewa wallahi malam wannan abin da ka faɗa da gaske ne yace shi yana da misali yace akwai wani wanda ya sani duk wani har ƙasar waje wallahi an kai shi ƙasar waje an kai shi akan ya je ya karatu ya je ya dawo babu karatun baban sa sa shi a gaba ya rinka kuka saboda takaici yana so duk inda ake karatu dan sai ya karatu daga baya aka aka aka zama da shi aka ce wani me kake so yace shi gyaran satellite take so ya koya gyaran dish yake so ya koya shi wanda yake ban labarin yace daga ƙarshe sai da ya kasance wallahi in ya kalli kwano daga sama daga sama zai iya gotan maka da kwano ga ko ya gyara maka shi daga inda yake in ya kalli kwano kawai zai iya gyara maka shi ko ya abin ɗinsa ya samu nasibi daga wajen yace min sai da ya kasance gidan DSTV suna kiransa wallahi in abu ya lalace musu DSTV ya su kira shi sai ya ta taba musu bai je makaranta ba dan uwan fahimci wannan haka al'amarin yake idan wancan ya kasa da yawa daga sai iya mana halar da kanmu sai a tace dole yaro sai ya karatu dole yaro sai ya karatu gaskiya ne yaro ya karatu amma idan aka ga abin yaƙi a canza masa layi canza masa layi duk je ka karanta waɗannan masu kuɗin duniyan da sauransu da masu technology duniya kaga karatu suka mai mugun zarfi ne wasu ma drop out ne ga sunan amma su suke su suke juya duniya yanzu bangaren technology da sauransu ai wani labari ne abubakar imam a cikin magana jari ya ce wai ba gaskiya ce a babbi daga shari'a ba kai dai a nemo sa'a ita rayuwa in kana da sa'a kawai shikenan eh in kana da sa'a shikenan Allah madaukakin sarki ya samu dace saboda haka duk wani mumini yan uwa zai iya karanta abin da yake cikin goshin dujal na kafirun kafiri wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi abu hurairah Allah kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace ala uhaddithukum hadithan anid dajjal shin bana ba ku labari game da dujal ba ma haddasa bihi nabiyun qaumahu irin labarin da wani annabi daga cikin annabawan Allah ya ba mutanensa game da dujal sai ce innahu a'waru shi dujal mai ido ɗaya ne wai yan uwa me yasa ake ta maimaita a'war ne fiqhun da ke cikin yan uwa shine dujal ya da awar shi Allah ne ina fata an fahimta Allah madaukaki sarki kuma ya siffanta ne daga dukkanin wasu siffofi na cika da isa ba haka bane an taba ganin kuma Allah masaki Allah mai ido ɗaya ba za ta yi ba yanzu misali yanzu misali duk abu ne da Allah maɗaukakin sarki yake ɗorowa misali da mutumin da yake da ido biyu da mutumin da yake da ido ɗaya da Allah waye cikakke a ciki ko da a cikin mutane to kuma sai a samu Allah mai ido ɗaya wannan shekin nuna maka ashe bai cancanta ya zamto mai ba Allah Allah subhanahu wa ta'ala mawsufun ne bi sifatil kamal wal jalal ya siffanta da dukkan wata siffawa ta cika da isa da girma subhanahu wata'ala to shi sa ake ta maimaita maka a'awar a'awar mai ido ɗaya ne dan ka gane fa ba Allah bane eh dan ka gane ba Allah bane wa innahu yaji'u bi misali jannati wan nar shi dujal annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace zai zo da kwatankwacin wuta da aljanna ba wuta da aljanna ba kwatankwacin wuta da aljanna fallati yaqulu innaha aljannatu wacce ake gani a ce ita ce aljannar hiyan naru ita ce wutar idan mutum ya shiga cikinta ita kuma wacce ake gani a matsayin wutar ita ce me ita ce aljanna kamar da makaranta a hadisin baya wancan bawan Allah da aka jefa shi cikin wuta ya shiga ina kenan ya shiga aljanna wannan hadisi shi ma muttafaqun alaihi Allah Bukhari da Muslim suka fitar da shi hadisi na ƙarshe da zamu dakata akan sa insha Allah ta'ala وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن كربو دغ صحابي عبد الله بن عمر الله قال ما سيردا شي ما يفنسا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي حقيقة أن نبي إرادة أمن تسار تبت أغدي شي ذكر ذكر الدجال بين ظهر بين ظهري الناس يا أمبتو دجال أتكم متاني annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ambaci labarin dujal a cikin mutane faqala sai annabi ce inna allaha laysa bi a'wara lallai Allah maɗaukakin sarki laisa bi awara ba mai ido ɗaya ba ne ala ku saurara innal masiha dajjal lallai shi masihu dajjal a awaru al'aini mai ido ɗaya ne al-yumna idan dama ma'ana idan sa na dama babu na hagun ne yake da akwai shi ma kuma na hagun yadda yake shine ka anna ainahu kai ka ce wannan idan nasa na hagun da ya rage inabatun kamar dan inabi ne qafiyatun da ya bulluko irin dan inabi ya dan bulluko daga cikin me daga cikin wannan dan gidan nasa haka an gane idan nasa ya dan fito haka wata rayuwa kuma ta zo da a qafi'a qafi'a shine allazi zahaba daw'uhu wanda hasken sa ya tafi wannan hadisi game da muka karanta bukhari da muslim suka fitar da shi fa'ida akwai wata fa'ida da nake so mu fita da ita a cikin babu wanda muka yi ta karanta game da dujal shine ibn hajar ne ya kawo ta a cikin matawal bari dinsa yace ishtahara su'alu an hikmati ko an an hikmati fi adami tasrihi bi dhikri ad-dajjal fi al-qur'ani ma ma dhukira anhu min min ash-sharri wa wa idami al-fitnati wa tahdhir al-anbiya minhu ولم والامر بالاستعاذة منه حتى في الصلاه yace tambayoyi sun yawaita game da hikimar da yasa ba ambatu dujal a cikin alqur'ani ba dujal sunan sa zuwa alqur'ani to wasu daga cikin masu bin diddigi na alkur'ani da hadisi sun ga yadda dujal ake ta ambatar bala'insa da masifarsa da yadda babu annabin da ya zo daga cikin annabawa sai ya kawo bayani a kansa ya gargaɗi mutanensa a kansa hatta a cikin sallah ma sai cewa ake kada ka gama sallah sai ka nemi sai ka nemi tsari da dujal Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam da ƙarshe ka ce min fitnati masihad dajjal to sai malamai suke tattaunawa meye dalilin da yasa a cikin alkur'ani sunan dujal bai zo ba to malam sai cewa ujiba bi ajwabatin bi ajwab bi ajwabatin ahaduha annahu dhikra fil qur'ani fi qawlihi ta'ala yace malamai sun ba da amsa da wasu amsoshi ga guda uku daga ciki yace na farko shine wasu daga cikin malamai suka ce ai dujal an ambace shi a cikin alqur'ani wata aya ce shine fadin Allah madaukakin sarki yau ma ya'ati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayran ulin قل انتظروا إنا منتظرون فدن الله ما أكن سركي دي يوم يأتي بعض آيات ربك فرقم آية شيني هل ينظرونكو إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك shin me suke jira ne sai abubuwa guda uku ko dai zuwan mala'iku ko zuwan Ubangiji ko kuma zuwan wasu daga cikin sashin ayoyin Ubangijinka. To sai Allah ce yau ma ya a ci ba abu ayati rabbika ranar da wani sashi daga cikin ayoyin Ubangijinka zai zo la yanfa'u nafsun imanaha ko da rai ta yi imani wannan imanin ba zai amfane ta ba akwai lokacin da za a wayi gari rana ta fito yan uwa mutum ya ce astaghfirullah Allah ba zai karba ba mutum ya ce la ilaha illallah Allah ba zai karba ba mutum ya karɓi musulunci musuluncinsa ba zai masa amfani ba wallahi ya rabbil ka'aba yan akwai lokacin da zai zo to shine sai malamai suka ce karkashin wannan ayar akhraj at-tirmidhi wa sahahu an abi hurairah marfu'an imam at-tirmidhi ya fitar da hadisi daga sahabi abu hurairah Allah kara masa yarda annabi ya ce salatu abubuwa guda uku idza kharajna idan suka bayyana suka fito lam yanfa nafsan imanuha to rai ko ta yi imani imanin ba zai amfane ta ba lam takun amanat min qabl imanin da bata riga ta yi shi kafin wannan lokacin ba ga su abubuwan guda uku na farko ad-dajjal akwai dujal wadabba ta fitowa dabba wa tulu'i shamsi min maghribiha da bullowar rana daga inda take faduwa waɗannan abubuwan guda uku yan uwa idan suka bayyana to ko da mutum ya yi imani imaninsa ba zai amfane shi ba a cikin daga cikinsa akwai dabba wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina dabba ce da ta fito ta rinka mutane bayani tana ga kowa inda ya dusa eh wasu malamai suka ce ta rinka ga mutane kai dan wuta ne kai dan aljanna ne wata irin dabba ce Allahu alama Allah ne ya sani wasu ce naqatus salih amma ba haka bane babu nasin da yace naqatus salih ce ba ita bace sannan sai dujal sannan rana ta bullo ta gabas ta fadi ta gabas kai ta bullo ta yamma idan rana ta bullo ta gabas sai ta fadi ta yamma to a ranar idan muka idan muka wayi gari sai Allah madaukakin sarki ya ce da rana tashi ki koma ta inda kika tashi ki koma ta inda kika faɗi kawai yan uwa sai magara sai a ga rana ta yamma shikenan wallahi ko mutum ya ce astaghfirullah wallahi Allah ba zai karba ba Allah ba zai karba ba to sai malamai sai malamai suka ce ko da ayat bata sarraha faɗin dujal ba amma daga cikin abin da take bayani akwai me akwai dujal a ciki الثاني مغنى تبي قد وقعت الإشارة إليه بذكر عيسى, عيسى عليه السلام لأنه الذي يقتله سكتي أي إشارة تازو أن أنبت النبي عيسى عليه السلام النبي عيسى كما شيء كشوا دوجل أباب الدين سكتي تتند أك أنبت تاريخي كل أبار النبي عيسى فأيك ما أنبت أن أنبت الأبار واكينا دوجل سوى شيء كشيش shi annabi isa almasihu ibnu maryam shi kuma almasihu ad-dajjal kowa almasihu ne suka ce to kaga isharar ambatan annabi isa ishara ce ta me ta ambatan dujal ta ambatan dujal sai a magana ta uku wadda tana da ƙarfi ɗaya daga cikin malamai yake cewa abin da ya sa Allah maɗaukakin sarki bai ambata dujal ba shine za ku ga duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya ambata na fitina da wasu abubuwa na tashin hankali ya ambaci abubuwan da suka wuce ne a baya amma abubuwan da za su zo a gaba tashin kiyama bai faɗe su ba to sai wasu daga cikin malami suka ce a'a amma an kawo ya juju ma juju ko hatta idza futihat ya ajuju ma juju sai suka ce ai Allah maɗaukakin sarki ya ba da labarin ya juju ma juju ne kafin a kulle su ba haka bane suratul kafi ya ba da labarin sai ne kafin a kulle su yadda suka barna a doron ƙasa suka suka damu mutanen duniya a lokacin har zulƙarni ne yazo ya same katanga tsakanin su da tsakanin mutane amma tafsilan abin da za su idan sun dawo wannan mai ba mu labari hadisi ne ina fata an fahimta to kowanne ɗaya daga ciki ne dai wallahu ta'ala alam ambatansa a cikin alkur'ani ko ambatansa a cikin hadisi da abu ɗaya ne ambatansa a cikin hadisi ya wadatar ko da ba bace shi a cikin alkur'ani ba dama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi yake fassara abin da ke cikin alkur'anin aiko saboda haka ya fassara mana abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa a dunkule a wasu ayoyi da suke bayani game da tashin kiyama sai ya gaya mana cewa kaza da kaza da kaza da kaza zai faru Allah subhanahu wataala ya samu dace yan uwa sai mu tashi sai mu tashi hadisi na goma sha uku idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am to yace game da masifa ta dujal me ya kamata mutum musulmi ya rike domin gudu daga cikinsa ina ji ai tun a baya annabi ya gaya mana ko tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga ciki akwai karanta me suratul kafi ko yawwa daga ciki akwai karanta suratul kafi hadisi ya bayani akan ayoyi guda goma na farko wani kuma hadisin ya ce ayoyi guda goma karshe sai muka ce mutum ya haddace ta gaba ɗaya kawai ya rinka maimaitawa yawwa wannan shine abin da yafi abu na biyu kuma shine addu'a da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake karantawa a cikin sallah eh karshen tahiya Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati masih ad-dajjal wa min sharri fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati masih ad-dajjal eh mutum ya rinka yawan maimaita wannan addu'a insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala zai kare shi daga dujal Allah kare mu daga shi gaba daya Allah subhanahu wata'ala ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah